Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin muryar zamani sunana Abba Isa Muhammad ɗauke da rahoto game da yadda dubin wani mutum ta cika a yankin unguwar Gaida da ke karamar hukumar Kumbotso a nan Kano. Inda ake zargin mutumin ya yaudari wani lebura da zummar izo ya cire masa wasu tagogi na wani gida da ake ginawa a ƙarshen makon da ya gabata. Sai dai kuma kasancewar mazauna wannan yanki sun yi zargin dama an nemi su irin wannan al'amari yasa suka sanya namujiya har ta kai ga sun kama wannan mutumi da suke zargi. Mun kuma zanta da wanda ake zargin wanda ya mana ƙarin bayani game da yadda wannan al'amari ya faru. Ya sunanka?
sunana najib abdullahi to mazaunin wacce unguwa ne ni mazaunin katsina ne sabon unguwa to me ya kawo ka nan kan eh na zo kakata ba ta da lafiya ne to a takaice me ya kawo ka hannun yan sanda eh na je na yi laifi ne shine suka kama ni wani irin laifi kai eh laifin sata dan yi min bayani bayani wani iri kamar yaya sata eh na je na saci kayan mutane sun kama ni na saci fran na gini sun kama ni da kuma me da kuma karfen wando guda nawa ne waya tara ne dama kai ka ajiye ba ban aje ba na ina da ina ka taba ɗiba ya wayan nan ne ni kwana na ba ba nan nake ba zuwa kawai ne waye ya nuna ma gida eh a bakin hanya a wuce na zo yi kawai na ga gida to ya kai da za ka yi satar eh da zan yi satar dai lebura na kirawo shine ya ciro min su guda nawa ne kwaya tara to ya za ka yi da su da a ce ka tafi da su da na tafi da su shi na ce mai ya je ya samu wanda je je siya shine ya ce to idan aka je jakar za a samu wanda je siya su yiwa ya gaya ma haka shi lebura wanda ya cire su to yanzu suna ina suna hannun 'yan sanda kai kuma fa ni ma ina hannun 'yan sanda to kana da wani sako ko nasiya ga wanda suke irin wannan abu eh gaskiya abun ba daɗi sai dai abun ya zama mun ni dai kamar bala'i duk shekara ne wannan abun ban san me yake faruwa ba na yi wallahi amma duk shekara sai na yi gida nawa kaiwa a ni ban taɓa yi tunda na zo ban taɓa yi wannan ba wannan ne shine dai na je ne sai an ce a baya ma ka ɗibi rodi eh wancan shekara wancan shekara kenan eh me ka ɗiba wancan shekara eh rodi ne kwaya tamanin ya kai da shi a nan aka zo aka ba mai shi kayansa to wancan bai dame maka da rasi ba na gaya maka abun ya zama mun ne kamar jifa aka mu wallahi duk shekara yana yi wannan abu kana nufin yanzu ko ka fita ma wata shekara ta zo zaka sake to ni dai ba ba ba da niyya nake ba kawai dai wannan majarabi ne Allah ya kawo mun ni dai kawai aka jefe ni dan ni wallahi jifa ne dan ba aiki na bane ina da sana'ar da nake wacce sana'a kake dinki nake to yanzu ka daina dinkin ko har har yanzu yanzu ina yin dinki na da a caba nake na koma dinki kuma ka ce kai dan katsina ne fa eh ai ina zama nan Kano da kamun baban mu ya rasu a katsina ba a caɓa eh aka zana ana daidaita sau shi ma to me yasa ba za ka yi shi ba maimakon yanzu wannan ban da wanda je sayan ma da yadda samu matar da ta sayan mu wancan da yadda samu da aka dauke ta ce ta ba ta ƙara siya ma mu wajen uku aka dauko babur din ta ce ita ba ta ƙara siya ba to ka ce jifan ka akai waye jefe ka eh to ina tunanin ko amarya babu mu ce Eh, ina dai tunanin haka amma me ya tabbatar maka da cewar jifan ne eh abin da ya tabbatar min da jifa ne duk shekara sai na yi kuma in je zan yi za a kama ni billahi allazi la ilaha illa huwa ba na yi kullun wannan abu kawai jarraba ce ta zo min kullun duk shekara kuma sai na yi amma a ce haka kawai a jefe ka eh to ai dole za a iya jifa na saboda abin da yasa za za ta iya jifa na saboda babanmu ya rabu da babanmu ita ta zo take rike mu sai ka gano jifan lokacin da aka yi shi eh ba zan gano shi ba amma lokacin da za a yi shi akwai alamu da za ta nuna ba ta son ka duk mutumin ko da ya nuna baya son ka zai iya ma ko mami tabba kawai ka zo kai mata kazafi ba wani kazafi ba wani ba ta da ba ta isan mata kazafi ba wallahi abinda na yi- na yi nazari a kansa ne na faɗa to ka je ka same ta mana ku warware abu ba abinda zan zo in same ta da shi to ba ita ta jefe ka ba kenan Ma- to in ma ta jefe ni ma bata jefe ni ba Allah na kallon ta je mun sakai yayi ko da ne laifi ita ma ta yi laifi kaga kowanne za mai sakai ai kai zargin ta kake yi baka ga jifan ba fa ka ce Allah jifa na te duk shekara he nayi kuma sai an kama A ni ina- wallahi a ina ta jefe ka ni ban san ya abun yake ba amma dai jifa na te wallahi in ka ɗebi kayan ina kake kai wa ni kace da naje ni ban taba siyarwa ba duk lokacin da zan yi ma kama na ake wancan ma gashi an kama na aka kawo na nan nai wannan ma gashi kama na akai ba wanda na taba siyarwa wani kaya kawai yasa na ce wannan jifa ne eh sai da ka kai wa yan gwangwan Ni din ba na- nawa za ka karba nawa za su baka wallahi ban sani ba tunda ban taba siyar musu ba Eh, kai nawa kake so in ka kai eh to ni ce amin da aka yi je yan gwangwan nan kofar ruwa za su siya to ni gida nawa kuka je kuka ɗebo a gida ɗaya ne kango ne fa ba gida bane kango ne ba komai a cikin sa kango aluminium din ya fito daga sama saboda katangar gajeriya ce ba ma akai talinta ba ka ji abin da ya faɗa eh gurin a kulle yake an saka kwado eh lebran shi ya ce ya iya yin aikin ne dama Shi tare aikin- kuke yi Mm-mm, ni ban taɓa ganin sa ba wallahi na ce mai tare muke ne mai shari to ya aka yi ka same shi ka bashi aiki eh wajen da suke taruwa da safe suke harkar su na lebura nan na je na ce a bani mutum ɗaya na ina a nan wajen gadon ƙaya suke taruwa wajen wajen yan dabino to shi kuma direban aina ku samu shi a shi direba a nan sabon titi muka ɗauke shi shi ya zo wucewa muka sa mai hannu lebanon na ce ya sa mai hannu ya sa mai hannu shine ya gaya mar za a daidaita sau muka tare a daidaita sau ba zai iya ɗaukar kayan ba wai wajen karfe nawa kuka je diban kayan wajen karfe biyu da wajen rabi na yaushe na rana ai an ce lokacin sallar juma'a kuka da tsaya lokacin da ba idan mutane eh su shine karfe biyu ai amma dai ka ce jifan ka aka yi, kuma ni ban ga ina kai ba ga ka sani ba tunda baka san yadda muke da ita ba ba zan san an jefe ka ko eh ba ba za ka gane ba tunda kai ba baka da masaniya akan Ka- na ce kai mun bayani tun da kai ka san an jefe ka ai ni yunwa nake ji kada ni in ji na ga ne maka kake jin yunwa ko kuwa lokacin da aka jefe ka ni ina jin yunwa tun rana ba abin da nace mun kuma zan tada mai gidan da aka kwashewa waɗannan tagogi wanda ya mana ƙarin haske game da matakin da zai ɗauka. Malam ya suna?
sunana nuruddin abubakar To a taƙaice menene ya faru?
to ni yana kasuwa kani na abba suleiman abubakar suleiman ya kira ni cewar ni na sa a cire bogula na gidana da friend na ce a ni ban ma san magana ba to muna gama magana da shi sai shi abba wannan idris kenan deputy commandant sai ya kira ni sai yake tambaya ta a ni na bada dama a zo a cire bogula da wa friend sai na ce a ni ban san maganar nan ya ce to ga wasu sun shigo sun ce wani ne ya sa su daga goron dutse a cire min bogula a cire mai bogula da wannan na ce to gaskiya ban san maganar ba Aƙalla sun kai guda nawa tagogi.
bugula tagogin akalla za su kai kusan goma sha ɗaya nake ji in ba na manta ba da frame ɗinsu To adadin kuɗin su ba.
ayaran kuɗinsu za su kai dubu ɗari biyu da hamsin za su kai wani To yanzu me kake buƙata tun daga kayan?
ni ga kaya sun samu abin da yake nake bukata shine su irin waɗannan mutanen da suke shigowa unguwanni unguwanni suna sata ya kamata hukuma ta ɗauka kwaran mataki a kansu An taɓa ma haka ne?
an taɓe mu an taɓa min irin wannan satar kuma ga yadda muka samu rekod ɗinsa shi dama wannan kwararre ne da a unguwan makwabtan mu ma an samu rekod ɗin cewar ya yi sata kusan rodi mota guda ya kwasa ya tafi da shi nan ma dai Allah ya sa a kama shi to kuma kaga da aka kama shi da haka bai daddara bai sake dawowa unguwar yayi so kaga da an ɗau wani kwakwaran mataki a kansa da ba zai sake yi ba Kasancewar 'yan bijilanci na wannan yanki su ne suka yi kwanta-kwanta tare da kame wannan mutumi da ake zargi su ma mun ji nasu ɓangaren. Ya suna da matsayi.
Salamu alaikum suna na Idris Barmasi Idir wanda aka fi sani da Abba Darawa sabuwar zuwa ciki. Deputy Commander ne na bijilantin na wannan unguwa kuma PRO PRO ne na wannan unguwa ya kwatin Janare an sabuwar zuwa ciki.
To a taƙaice me ya faru?
To a takaice cikin ikon Allah yau an tafi masallaci muka dan zuba yaran mu sakamakon dama ne mana dauke dauke muka samu wani bawan Allah ya shigo cikin unguwar mu ya nuda ko wani bawan Allah wanda bai san hawa bai san sauka ba ya kawo shi wani gida ya ce gidansa ne da ya kawo shi ya ce mar bogola ce da furan furan ya ce yana so ya ciccire mashi in ya cire masa zai zo da dauka to cikin ikon Allah ya gama misalin karfe daya ya gama cirewa da ya gama cirewa sai ya kiransa da ya ce ya gama ya ce to ya fito titi su tar mota suka zo a gyan da suka sake samun wani mai mota wanda bai san hawa bai san sauka ba shi ma suka dauke shi Ba kwa jin mai gidan ne ya turo su?
ai mun zo muna zuwa da muka riske shi cewar ya aka yi kwaso wannan kaya sai ce shi wanda ya yi aikin sai ya ce wani ne ya sahi to wai muka ce to waye ka san shi ce a saboda dama mun san mai gidan sai muka ce to gaskiya ba mu yarda da kai ba bari mu kira mai gidan muka kira mai gida ya ce shi bai san da wannan abu ba yana kasuwa ma yanzu a kwari bari ya karaso to cikin ikon Allah muka taho da shi mun zo sai muka ce to bari mu kawo shi police station da muka kawo shi police station muna zuwa shi kuma wanda ya sa su wannan aiki yana tafa man kiran waya yana jiran su sakamakon haka mu aka ba mu police aka ce yana ina yace musu dama yana goron dutse su je su kai maka kaya wannan jakara muka dinga bin su a baya a baya yana tafa da wannan kaya mutanen ma daidai su sau wasa mashina cikin ikon Allah muna zuwa yayi parking a bakin titi sai gashi ya fito ya zo yana kallon kaya kun dawo kun dawo eh to cikin ikon Allah muka dauko shi nan take ba da bata lokaci muka kawo police station din fan shekara yanzu yana nan Yanzu ina kayan da ake zargin sun ɗauka.
eh kayan da ake zargi sun dauka gashi nan yanzu akan mota To ku yanzu me kuke buƙata?
eh ba abin da muke bukata irin wayannan mutanen dama sana'ar su ce muna kawai police station dama sun ce ya saba kuma kwararre ne kan wannan harkar dan haka idan aka bar su gaskiya da matsala mai kaya a bi ma hakkin sa a biya hakkin saboda ya cuce shi sai dai duk ƙoƙarinmu na ji daga bakin na 'yan sandan jihar Kano hakan mu bai cimma ruwa ba. Kasancewar an mika wanda ake zargin ga jami'an 'yan sanda mun yi kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Kano sai dai zuwa yanzu yanayi bai bamu damar ji daga bakin rundunar yan sandan jihar Kano ba amma dai idan hali yayi za ku ji mu da kakakin rundunar yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna ta cikin wannan shiri ko kuma ta shirye shiryen mu na gaba sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin muryar zamani da fatan za ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu.